إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أآذنا الله وأجارنا من النار وبعد فيا أيها المسلمون لا زال العهد بنا عن دواعي محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منها صدق رسول الله صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل من رآه عرف من وجهه أنه صادق فما من أحد ادعى النبوة من الدجاجلة إلا وظهر عليه من الجهل والكذب والفجور وما من عهد ادعى النبوة من الصادقين إلا وقد ظهر عليه من العلم والسرك والبر وأنواع الخيرات وهكذا قال تعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون إن خديجة رضي الله عنها وهي زوجته الأولى لما رجع من الغار قالت له كلا أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا إنك لتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق وثبت في صحيح البخاري أن هرقل قال لأبي سفيان وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت أن لا فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله ثانيا رأفته صلى الله عليه وآله وسلم لأمته فالله تبارك وتعالى جعل بعثته رحمة للعالمين فقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ووصفه ربه سبحانه وتعالى بقوله فلعلك باخئ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا لعلك باخئ نفسك ألا يكونوا مؤمنين لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين وقال تعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ثبت في صحيح البخاري من حديث عطاء بن يسار قال لقيت عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما فقلت له أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في التوراة فقال أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفض ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر ولن يقبضه الله تبارك وتعالى حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله ويفتح به ويفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا صدق الله حيث قال الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل وثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة مستجابة وفي رواية لكل نبي دعوة قد دعا بها فاستجيب فجعلت دعوتي شفاءة لأمتي يوم القيامة وثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم وقال عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم فرفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يديه وقال اللهم أمتي أمتي وبكى صلى الله عليه وسلم فقال الله عز وجل يا جبريل اذهب إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وربك أعلم فسله ما يبكيك فأتاه جبريل عليه السلام فسأله فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم فقال الله تبارك وتعالى يا جبريل اذهب إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم فقل إنا سنرديك في أمتك ولا نسوءك فهذا يوافق فهذا موافق لقوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتب علينا يا ربنا إنك أنت التواب الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين إمام المرسلين سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن دعا بدعوته واستنى بسنته ila yawmiddin bayan haka ya 'yan uwa bamu gushe ba muna bayani kan abubuwan da suka jawo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kauna da soyayya me ya suka jawo ma annabi sallallahu alaihi wasallam kauna da soyayya dadi kan abin da ya gabata a baya na daga ciki gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta jawo mai masoya duk wanda ya ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga ka kalli manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam za ka karamci gaskiya a idanun shi za ka karanta cewa mutum ne mai gaskiya a fuskar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam domin babu wani mutum daga cikin waɗanda suka yi da'awa annabta waɗanda illa face kamun lokaci ya tahi sai an gano cewa ƙarya ce mutanen banza ne jahillai ne amma kuma duk mutumin da ya ce ba annabi ne cikin waɗanda Allah ya turo illa face sai kaga alama ta ilimi da gaskiya da tsoron Allah da nau'i na ayyuka na neman kusanci ga Allah subhanahu wata'ala sun bayyana ga wannan mutumin shi ya ma Allah subhanahu wata'ala yake cewa shin kuna sa in baku labari wai su waye shedan ke sauka gare su Allah subhanahu wata'ala ce tanazzalu ala kulli affakin athim mala'ainatin shedannu suna sauka ga waɗanda ke ikirarin cewa wai su ma an ba su annabta mutumin da yake afakin mai yawan kirkirar ƙarya dangana ma Allah athim mai yawan saban Allah subhanahu wataala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam matar shi Khadija ba wanda ya sanin dan adam irin matar shi wala Allah kana da wasu miyagun ɗabi'u da halaye kana iya ka ɓoye ma duniya amma matarka kam inda ana zama yau da gobe kullum dole wasu ɗabi'u da halaye da kake ɓoye ma duniya ita tana iya ta gansu to amma matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta farko ita ce Khadija abinda ta faɗa kenan kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yana da gaskiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da wani ayari na kabila Hawazin bayan an gama yakin Hunain manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karbi dukiyar mutanen ainafin kabila Hawazin sai Annabi sallallahu alaihi wasallam bai saurin raba ainafin ganima ba na tunanin cewa wala Allah ko mutanen kabila Hawazin sun tuba su dawo idan suka dawo sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar masu ya mayar masu da dukiyarsu har aka yi kwana uku ba su zo ba sannan sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya raba dukiyar Hunain baya an gama raba ganima sai ga ainihin kabila hawazin sun zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna musulunta suna neman annabi maido musu da dukiyarsu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an riga an raba amma yanzu ku zaba da dukiya da dabbobi da kuɗi wanda kuke son mu maido maku suka ce mu annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam duka muke so annabi ya ce a'a wa uhibbul hadisa an an wa uhibbul hadisa asdaqu annabi ya ce ni zance in zani na haisa in faɗi gaskiya ko na ce za na maido maku dukiya da dabbobi ba su maidowa amma ku zaɓa ko kuɗi ko dabbobin wani kuke sa in maido maku kaga anan dan annabi sallallahu alaihi wasallam kai ce zai mayar masa da duka inda an riga an raba masa sahabbai yanzu sai ya zo ya nemi alfarmar sahabbai su maido sahabbai su kiya ko a samu wasu munafikai su kiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki alƙawari annabi bai dauka masa alƙawari ba wannan dai ya nuna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da gaskiya Herakl shine sarkin Rumawa lokacin da wani ayari na ƙuraishawa suka je a ƙasar Herakl da suka je garin Rumawa sai ya ce a kira mai waɗannan mutanen aka kira su ya ce waye ya yi kowa daga cikinku dangantaka ya zuwa ga wanga allazi ya zo umu annahu nabi wanda ke raya cewa shi annabi ne abu sufyan ya ce ni na hi kowa kusa da shi to Herakl sai ya tama abu sufyan tamboyi kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce abinda nake so da kamin ya ce shi annabi ne Allah ya aiko shi ya taba ƙarya suka ce a'a bai taba ba herakal arne ne fa yace to inda bai taba ƙarya ba ba yanda za a aika mutum bai ma mutane ƙarya bai ma Allah ƙarya wannan annabi ne Allah ya aiko shi kadiba arne ne wa shahida shahidun min ahliha shi da kan yace in dai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kama a aiko bai taba ƙarya ba yace to babu yanda za a yi zamantakewa ya ta rayuwa bai yi ƙarya ba kuma ya zo ya mace wa Allah subhanahu wataala ya aiko shi ma Allah ƙarya kaga wannan sai ya nuna maka cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana da gaskiya to gaskiyar nan ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ita ce hatta makiyan shi suka shaida ta lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo ya hau dutsen safa ya kira qurayshawa ya ce idan na baku labari cewa a bayan wannan dutsen annabi yana saman dutsen safa idan na baku labari cewa ga wata runduna nan ta yaƙi za ta zo ta kawo muku farmaki a kuntum musaddiqi za ku gaskata ni suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma jarrabna alayka kaziban tunda kake baka taba ƙarya ba in ka faɗi za mu yarda to kadiba waɗannan makiyan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam suka yarda da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ainihin yana da gaskiya shi yasa Herakl sai ya ce ma Abu Sufyan in dai da gaskiya ka faɗa bai taba ƙarya ba gaskiya yake faɗi yace to na rantse da Allah addinin shi sai ya zo ya mamaye kushi kusan kujeran nan tawa yace yanzu nan inda nake in je Herakl ba musulmi bane arne ne ya ce yanzu nan inda nake da na samu dama in je in riske in riske annabin nan naku da na je na wanke mai kahon ya dan neman albarka wannan ba musulmi ba kenan kaga alhaqu ma shahida bihi al'adau gaskiya ko makiya san san gaskiya amma wajahadu biha wastaqanata anfusuhum zulman wa uluwa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake cewa abinda aka samu cikin kundin tarihi cewa duk mutumin da yake makaryaci yayi da awa annabta akan ƙarya to ‘yan shekaru kaɗan zai sai ƙarya ta ta bayyana ya ce amma manza Allah sallallahu Alaihi wasallam gashi shekaru aru-aru amma hayo ƙara gaskiyar bayyana ko kuma gaskiyar manza Allah sallallahu Alaihi wasallam ƙara bayyana take shekul islam yake cewa an samu wani wanda ake cewa ainihin wani daga cikin shugabannin kiristoci wanda malaman tarihi na cewa ɗa ne na kaisar ko kuma jikan kaisar wanda ainihin ya shi wani mutum yana zagin manzo Allah sallallahu alaihi yana cewa annabi makaryaci ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba makaryaci bane amma wannan sarki na Rumawa shi ba musulmi bane amma yadda ya ga addinin annabi ya shima a duniya kuma mutane ƙara shiga suke ba hita suke ba ya san cewa wanga mutumin ba makaryaci bane sai sa aka tattara mai malaman kiristanci da ke duka ƙasar shi ƙarƙashin daular su ya ce yana son a ba shi labari wai in mutum makaryaci ne ya yi karɗa wa annabta kan ƙarya shekaru nawa ke yi a duniya aka ce baya shekara kaza Allah ya fallasa arsirin shi sai ya ga kuma daga lokacin da Allah ya karɓi rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa lokacin da shi wannan sakaran ke tuhuma annabi da ƙarya shekaru ne aru aru kadiba ho ba musulmi bane kirista ne yace a kama wannan da yace ma annabi makarici ne a je a yanke mai hukuncin kisa a kashe shi ya ma babban mutum ƙarya bai kamata irin annabi a mashi ƙarya ba ba musulmi bane ba wanda mu aqida mu ta musulunci shine duk mutumin da ya zagi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko ya tuba sai an kashe shi tuba ta za ta amfani a gobe kiyama amma a gobe kiyama tuba ta tsakanin ya da Allah ne haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dake kan mu mu musulmi shine mu kashe shi in babu shari'a ta addini aka samu wani ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke shugabanni ba su zartan mai da hukuncin kisa ba gobe su za su zama ababen tambaya a gaban Allah ranar tashin kiyama shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan aka samu wanga musulmi ne ya zagi annabi shi ko tantama babu yayi ridda ya bar musulunci amma wanda ba musulmi ba idan ya zagi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan shi ma kashe shi za shi yasa zaka ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi ma yahudawa haka waɗanda suka ma annabi suka yunkurin kashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ba annabi rashin mutunci annabi sallallahu alaihi wasallam ya tanadi runduna aka je aka je ainihin aka aka kashe su kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya halatta jinin Abdullah ibn Khatal wanda ainihin yamma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zambo ya zagi annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masahabai in an same shi a kashe shi yana jin annabi ya zo fatahu makka ya ruga da gudu ya shige ɗakin ka'aba sahabbai suka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ga abdullahi ibn khatal can man naga dakin ka'aba annabi ya ce uqtuluhu walau wajadtumuhu ala astaril ka'abati ko da yana man naga dakin ka'aba annabi ya ce ku sare shi ko aika shi lahira to wannan shine malamai na Allah tun ajiya suka yi littattafai da dama kan cewa duk mutumin da ya kashe manzo Allah jibon mutumin da ya sage manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a kashe shi daga ciki akwai Abu Abdullahi Muhammad ibn Sahanun yana da wani littafi da yi ya sa mai risalatun fi man sabban nabiyya wasiƙa mai nuna cewa duk wanda ya zagi annabi kashe shi za a Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah shi ma ya littafi ya sa mai asarimul maslul ala shatimin rasul zararren takobi mai walƙiya akan duk mutumin da ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-Imam Subki shi ma ya littafi ya same a saiful masulul alaman sabbar rasul zararren takobi ga duk mutumin da ya zagi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ar-rumi shi ma ya littafi ya same a saiful mashhur ala zindiki wa sabbir rasul zararren takobi kan duk mutumin da yake zindiki ne mai ɓoye musulunci ko kuma bayyana musulunci ya ɓoye kahirci wannan zararren takobi a kashe shi wasabin rasul da duk mutumin da ya zagi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam al-imam suyuti shi ma ya littafi ya same tanzihul anbiya'i an tasfihil agbiya warkewa wankewa annabawa game da sakarcin sakarkari shi ma ce wanda ya zagi annabi kashe shi za a yi sannan ibnu abidun shi ma ya littafi ya sa tanbihul wulati wal hukam ala shatimi khairil anam aw ahadin min ashabihi alaihi salam ainihin jan hankalin shugabanni da masu alƙalanci kan cewa idan suka samu wani mutum ya zagi annabi ko ya zagi ɗaya daga cikin sahabban shi su zartar mashi da hukuncin kisa al-imam al-ghumari shi ma ya littafi ya same as-saiful battar liman sabban nabiyyal muhtar zararren takobi ga duk mutumin da ya zagi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to haka zaka samu malamai da dama littattafai da aka yi kadai kan kare martaba annabi sallallahu alaihi wasallam kan mutumin da ya zagi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam don haka ya ɗan uwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam matsayin shi a wajenmu ya huce duk inda yanda ake zato ake tsammani mudiba najashi ba musulmi bane ba amma lokacin da Ja'far ibn Abi Talib ya karanta mai kaɗan daga cikin ayoyin Qur'ani abin da ya buɗe baki yace wanga addinin naku da wanda annabi Musa annabi Isa alaihi salam ya zo da shi ya khurujuna min mishkatin wahid daga mabubbuga guda suke wahayin Allah ne shi kirista ne a lokacin bai musulunta ba yana dab da musulunta ne amma yarda da cewa sakon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne dan haka ya ƴan uwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin abubuwan da suka jawo mai soyayya da kauna gaskiya annabi sallallahu alaihi wasallam abu na uku na biyu tausayin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya jawo mai soyayya idan aka ce ga shugaba amma baya tausaya ma al'ummayya wannan yana rage mai mutunci da daraja a idanun al'ummar sai ya zamanto baya da daraja al'umma na ganin ya mutumin banza amma in aka ce ga shugaba yana tausayin al'umma zaka ga al'umma na san shi al'umma na begen shi al'umma na kwaɗayin ina ma a ce sake dawowa amma in ya zamanto baya da tausayi al'umma bayan da za a yi ta zamanto tana san shi to da daga cikin abin da ya jawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam soyayya irin tausayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah da kanshi ya siffanta annabi cewa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin kai annabi sallallahu alaihi wasallam ba mu aiko ka ba sai dan ka zamanto rahama da tausayi ga jin kai ga dukkan mutan duniya baki ɗaya ko dukkan halittu baki ɗaya kuma tausayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah da kan yake cewa annabi ka kusa ka halakar da kanka akan irin yadda kaga mutane na saba ma Allah annabi sallallahu alaihi wasallam kana jin ciwon haka dan bakin ciki da takaici annabi haka kusa ka halakar da kanka ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam bai kiba duk al'umma mun shiga aljanna a ce ga wani annabi ya ce ayi ya kiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a bari ya bari annabi sallallahu alaihi wasallam haushin hakan yake shi wannan tausayin manzon Allah ne Allah ya ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa bima rahmatin min Allah lintalau saboda wata rahama daga ubangiji subhanahu wataala ka zama mai saukin hali ka zamanto mai tausayi mai tausayi ka zamanto mai kyakkyawan mu'amala walau kunta faddan ghalidhal qalb inda ka zamanto faddan mai mummunan hali ghalidhal qalb mai kaushin zuciya lam faddu min haulika duk sahabbai da sun gudu sun barka to annabi ba haka yake kuma Allah ya ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittu duk abin da ke wahalar da ku yana takura ma annabi harisun alaikum annabi yana kwaɗayi kan ina ma a ce kun ba Allah bil mu'minina raufur rahim manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah subhanahu wata'ala ya aiko shi ya zamanto mai tausayi shi yasa Atha ibn Yasari yake cewa na haɗu da Abdullahi ibn Amr ibn al-As nace ba ni labarin siffofin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin at-Taura Abdullahi ibn Amr ibn al-As yace lalle tabbas manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya siffanta shi a cikin at-taura da wani sashi na siffofin yadda suka zo cikin alqur'ani ga yadda ya zo a cikin at-taura Allah ya ce a cikin at-taura ya ce ya ce ma annabi ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi inna arsalnaka shahidan Musa Allah mun aiko ka ga zamanto mai shaida ga al'umma ka akan sun gaskata ka kahire kuma waɗanda suka kiya ka zama mai shaida akan sun karyata ka wa mubashiran man aiko ka ka zama mai albishir ga mummunai da aljanna wa nazira man aiko ka ka zamanto mai gargadi ga kahire cewa akwai wuta wa hirzan lil ummiyin man aiko ka ka zamanto kariya ga larabawa wadda za ta saka su fada cikin hushin Allah Allah subhanahu wata'ala ya ce mai anta abdi wa rasuli kai annabi sallallahu alaihi wasallam bawana ne kuma kai annabi na ne sammaituka mutawakkil na sa maka suna almutawakkil ai almu'tamidu ala Allah mutumin da ke dogaro ga Allah laysa bi fazzin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai da kaushin hali bai da dabi'u da halaye waɗanda suke mara kyau wala ghalizin kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam ba mai zahin zuciya bane ba wala sakhabin fil aswaq kuma annabi ba mai yawan raki bane a cikin kasuwa yana ihu yana daga murya ana jinya duka wannan ba dabi'un annabi ne sallallahu alaihi wa sallam wala yadfa'u bis sayyi'ati sayyi'ata kuma idan aka ma annabi mummuna ba ya rama maka da mummuna sai ya rama maka da kyakkyawa walakin ya afu sai dai annabi yana afuwa yana rangwame wa yaghfir yana yahewa walan yaqbidahu Allah ta'ala Allah ba zai karbi rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba hatta yuqima bihi millata al-auja sai Allah subhanahu wa ta'ala ya miƙe da shi karkataccen addini wanda annabi ya zo iske an bata hanyar Allah annabi Allah ba zai karbi rayuwa ta ba sai duniya ta dawo cikin tetayenta bi an ya ƙulu la ilaha illallah duka kowa ya rada ba abin bauta da gaskiya sai Allah wa yaftahu biha a'yunan umyan kuma Allah subhanahu wata'ala zai bude da wannan da'awa ta Annabi sallallahu alaihi wasallam wasu idanu waɗanda suka suka makance ba su ganin gaskiya wa adanan summan da kuma wasu kunnuwa waɗanda suka ɗumauce ba su jin ainihin ƙarya ba su jin gaskiya sai ƙarya wa quluban hulfan da kuma zuciyar da take wannan zuciyar ta kife da zalunci da shirka ainihin ɗabi'u da halaye miyagu sun da baibaye ta sai Allah ya warke wannan zuciya wannan ya ce kaɗan ne daga cikin siffofin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin attaura kuma a cikin ainihin inshila abu huraira yake cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce likulli nabiyin da'awatun mustajaba kowane annabi Allah ya baya wata alfarma a duniya Allah ya baya wani lokaci wata sa'a Allah ya ce roƙani duk abin da kake so zana baka kowane annabi sai da aka baya wannan damar a wata ruwaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kowane annabi Allah ya bashi dama ya roƙi abin da yake so a bashi za a karɓa mai annabi ya ce dukkan annaban sai suka roƙa kuma aka ba su ya ce ni da na zo da Allah ya bani wannan alfarmar sai na ce ma Allah aji mana ita sai gobe kiyama wa in nikta ba ta da'awati ila yawmil kiyama annabi ya ce ni na ce ma Allah bani sannan duniya a aji mana ita sai gobe kiyama annabi mi za ka yi da ita ya ce shafa'atan li ummati ceto ga al'umma ta gobe kiyama annabi zai zo gobe kiyama ya ce ma Allah ka mana alƙawari a duniya in roƙe ka za ka bani na ce aje mana ita har gobe kiyama Allah ya ce ma annabi roƙa za a baka ya ce Allah so nake duk wanda ya mutu cikin al'umma ta baya shirka Allah a bani cetanya in kai aljanna a ce ma annabi an baka wannan shine tausayi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi in ya ga dama yana iya roki duniya a bashi duniya ya roƙon mu al'umma ya duniya ba sai ka yara zako yara zako ba ya wadudu gidanka za yara zako za ta iske ka amma annabi ya riga ya san duniya shirme ce muke ga kuda balanta na roman kuda duka duniya a nawa duka duniya a nawa duk abin da zaka tara na duniya a ƙarshe a ƙarshen ka duk abin da ka tara na duniya duk cewa ka da rashin mutuncin da kai wajen neman kuɗi da kaza da kaza duk a ƙarshen rayuwarka wani ɗan ƙyalle ne zaka karewa da shi da wani rami a kai kai ce duk tsayarka nan zaka karewa ƙarshen tika tika tik kuma shikenan duk abin da kake da a duniya wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum duk abin da Allah ya baka injiniya ɗin ɗan protocol ɗin waye ka duk kowa ka bar shi ba kowa an zo an yadda ka ana gamawa an gama muhammada na kwana uku an gama cikin na kusa da kai din zai zuwa kuma ya zo jawarcin matarka ya aiko mata takarra ya ce daga kin gama ki tabo ni an riga an gama ka zama tarihi to duka duniya ana shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai ya zaban mana lahira wannan tausayi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yana karanta alqur'ani sai ya karanta irin yadda annabi Ibrahim ya yi ma al'umma ya tausayi ya ce rabbi inna hunna azlan da kasiran minan nas Allah zu gumakan nan sun bada da yawa daga cikin mutane faman tabi'ani fa innahu minni wanda ya bi ni yana tare da ni ma'ana yana ina kenan yana aljanna amma sai ya ce wa man asani ya Allah wanda ya saba mana ya shirka fa innaka ghafurur rahim wai mai shirka ne annabi Ibrahim ke roƙon Allah ya yi mashi saboda tausayi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta magana annabi isa ya ce ma Allah in tu'azzibuhum fa innahum ibaduka za a zo da su a ce annabi isa a anta qulta lin nasi takhuzuni wa ummi ilahin min dunillah kai kace abauta maka da kai da nana maryamu mahaifiyarka annabi isa alayhi salam ya ce ma Allah Allah in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa ma alam ma fi nafsika innaka anta allamul ghuyub to shine sai ya ce ma Allah in tu'azzibuhum fa innahum ibaduka Allah waɗannan da suka yi shirka suka mana bauta suka ma nana maryamu bauta ba tare da cewa mu ba ruwanmu da bautarsu in ka azabtar da su bayan ka ne ba wanda ya sai ce maka me yasa in ka azabtar da su kai ne dai amma annabi isa sai ya ce wa in taghfir lahum Allah amma wa in ka gafarta masu fa innaka antal azizul hakim kai mai karhi ne mai hikima ba ba hin karhin kaske ba hikima ce Allah ma'ana annabi isa yana son a yahi musu annabi sallallahu alaihi wasallam yana ganin haka sai annabi ya daga hannun ya ce Allahumma ummati ummati sai hoshi da kuka ya ce ya Allah nima al'ummata nima al'ummata nima al'ummata annabi ya fashe da kuka Allah ya ce mala'ika jibril tashi ba zama je ka taika tambo me yasa Muhammadu kuka sallallahu alaihi wasallam ba dan Allah bai san abin da yasa annabi kuka ba shi Allah ya san ma wasu wasan zuci kamun zuciya ka tarar amma ya sani wala karkalakal insana wa na'lam ma tuwaswisu bihi nafsu mala'ika jibril yana zuwa ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam me yasa ka kuka ya ce na ga irin yadda annabi ibrahim ya tausaya ma al'ummar shi da irin yadda annabi isa alaihi salam ya tausaya ma al'umma ce ni ma ina neman allah ya tausaya ma al'umma ta mala'ika jibril ya je ya faɗa ma allah kuma allah ya san wani halin bi ke faruwa allah subhanahu wataala ya ce mala'ika jibril ka je ka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam inna sanurdika fi ummatika wala nasu'uka annabi game da al'ummarka za mu faranta maka rai da za al'ummaka ba za mu nuna maka da rai ba abin da za mu ma al'ummaka za ka yi farin ciki da shi kakka damu shine wala saufa yu'tika rabbuka fatarda da sannan Allah ka zai ta baka har sai ka yarda to wannan ya ƴan uwa tausayi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan Allah duk duniya in akwai wanda ya kamata ya so ya kamata mu so irin Annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda kake tunanin ya ma kaza ya ma kaza ya ma kaza ya ma wagga gatar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya maka ya roƙan ma ya wai annabi sallallahu alaihi wasallam shi ho ba kukan kan ne yake ba aljanna shi an baya li yaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran aziza shi baya da wannan matsala wa min al-layli fatahajjal bihi nafilatan laka asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda baya da wannan matsala ana awwalu shafi'in yawmal qiyama wa awwalu mushaffi'in yawmal qiyama wa liwa'ul hamdi bi yadi yawmal qiyama kuma shine farko wanda zai shiga aljanna a gobe kiyama duk bai da matsala wai kukan da annabi ya dan ku da za ku biyo baya ku ba mutanen kwarai bane abinda Allah yake so ku yi din ba lalle bane ku yi shi abinda Allah yake son ku barin ba ku bari shi yasa shi annabin da yana da rai lokacin da za ku zuwa wala Allah in ya maka wa'azi ku ji amma ya bar malamai magada annabawa su mako amma annabi ya san tsaurin kan ne za mutane za su yi za su kunnan shagu shi yasa wai annabi yake kuka akan ya kira ku kunki karba wai maimako ya ce Allah ya azabtar da ku a cewa Allah ya shiryar da ku Allah Allah Allah ya kai ku aljanna to in akwai wanda ya kamata a so a duniya ashe ba wanda ya kamata mu musulmi mu so irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya kamata ya zama yana da daraja a zuciyarmu irin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani wanda ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi magana ya kasa take da ta annabi da ukulla qaulin inda qauli muhammadin fama aminun fi dinihi ka mughamil duk wani mai magana in yayi magana annabi yayi magana ijjuha da magana ya dauki ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam magana ya sharme ci duk wani mai magana in yayi in dai hatta yi daidai da ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abokin tahiyani amma in yayi magana ta saba ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi ko alal lalura ta bamu bai shi mun yi yabi da magana muna nan tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ya ƴan uwa wannan shine kadan daga cikin abubuwan da suka zabo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko suka samu ma annabi sallallahu alaihi wasallam soyayya Allahumma izzil islam wal muslimin wa adilla shirka